الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره وبالدار العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن القدم المختوم والبرزخ المحمدي المعلوم مولانا السيد أحمد التجاني رضي الله عنه وعن وارث سره على التعليق مولانا علي إبراهيم الياس رضي الله تعالى عنه bayaka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wannan shine karatun da za mu ci gaba a wannan zaure namu zauren mu'assasa karatun zaure da muke yi tare da ku wanda kuma ana samun wasu yan uwa da suke bibiyan karatun a online a wancan satin mun yi fiqhu ne ko da usulul fiqhi yau kuma insha Allah tabaraka ta'ala za mu shiga bangaren lugha za mu karanta alburda da sira alburda da sira ko amma mun yi magana akan cewa wani littafi ne ya kamata mu sa a sirar ma'aiki sai aka ce a faro daga can ƙasa a sa kulasar turil yaqin wacce take an yi kulasar ta ne cikin littafin na wato umar abdul jabbar akwai kuma asalin nuru leƙin din na muhammad al-khudari to da shi muka so musa amma dai yanzu mun ɗage shi mun koma za mu yi kulasan amma ba za mu dinga karanta tamrinat ba ba za mu karanta a tambayoyi da sauran waɗansu abubuwa ba karatun za mu karanta a gurguje kuma kamar yadda na gaya muku cewa dama ka'idan yadda za mu yi karatun shine za mu yi karatun nan ne da sunan a karatun zaure za a yi shi a guje a guje saboda mun sauke wannan littafin mu sauri mu shiga wannan littafin musamman tun da ya zama da cewa idan mun fara karatun littafi yanzu sai an kai kusan sati uku ko hudu ma kafin a dawo kansa saboda wasu littattafai da su shigo tsakani to kaga yana da kyau kowane littafi da zamu sai mu dauke shi da yawa mu kassafa in mun kassafa sai ya zama da mun dauki in ka je za ka yi bitan abin da aka yi ne yawan nan a tsakanin wannan satuttukan kafin nan kuma ka shiga wani bangare insha Allah don haka yau za mu fara bangaren lugha za mu sa alburda to a tsarin tsarin da za mu yi akan alburda ba za mu yi tsari kamar na karatu na irin karatu haka da ake normal a masallaci misali duk wani abubuwa sai an kawo ayoyi da hadisai da maganganun malamai an ninki an yi wannan tsarin wa'azi ne kun gane goma wa'azi ne muke nan muna karatun zaure ne sai dai in an dan samu wuri da yake dan bukatar ai bayani zai bayani muhallin shayi bayan abubuwa da waɗannan abu na kalmomi na cikin alburda muhallin shayi kuma sai kuma ku Allahumma salli ala sayyidina rasulullah sai ku dinga lura da kalmomi da damɗin su da sanin su domin ka ƙara yawan vocabularin ka a larabci an gani irin waɗannan to shine insha Allah tabaraka wa ta'ala sai muka ce za mu fara yi da alburda in mun gama da ita cikin ikon Allah za mu zo mu sa hamziya za mu zo mu sa ɗaibatul garra za mu sa ishiriniya za mu sa diwani duka dai insha ɗan ɗara ne ko mu ɗan ɗara musu za mu sa deliya duka bi izinillah tabaraka wa ta'ala da ka sai zamana ana bin abubuwan to wannan littafi alburda a duk cikin yabo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta taro abubuwa da yawa bayan lugha da asalin yaren da za ta koya maka tsaftatacce to ba ka samu wani littafi wanda ya fi ta shuhura wajen yaban manzo Allah ba alburda ba babu kai ta shahara a duniyar larabawa ta yanda idan ka ce irin su masu ashabul mu'allaqat irin su imrul qaisi da suwaye da sauransu din tara ba lallai waƙoƙinsu sun fi alburda shuhura ba ba lallai waƙoƙin su sun faɗi murnar shura ba waƙa ce da ta zama to makmula bainal alim wal khas an gani bainal jahil wal alim kowa ya yadda kawai cewa wannan malam littafin yayi gurin da ake samun tseko wajen abin da ya shafi aqida kamar misali zaka samu kafin zuwan ibnu taymiya dukkan malamai gaba ɗaya na musulunci sun yadda da alburda sun yadda da abin da ke cikin amma ana zuwa dan kan wanda suka zo dan wahabiya da suka zo a baya sai suka fara tseko a akwai shirka akwai kaza musamman ma kura haka bata tashi ba sai lokacin Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Abdul Wahhab yana zuwa ya tayar da kura kwarai da gaske cewan alburda akwai shirka a cikin ta za ku yi ta ganin rubuce rubucen su na malaman Saudiya din nan suna ta rubuce rubuce cewan alburda shirka shirka an yi shirka da sharri da aka yi wa al-Imam al-Busiri kamar da ka ji in suna ba da tarihinsa cewa mutum ne kawai marubuci ya taɓa yin sata an kama shi la ilaha illallah wallahi tallahi wallahi abin ba daɗin ji wali min auli Allah kamar yadda suka yi wa shehu tijjani radiyallahu anhu haka suka yi in kana duba tarihin shehu tijjani sun harrafa a ya buga kuɗin jemu ya je gari kaza an kama shi ya je wanda a hankali ba mu taɓa jin wanda ya zama na an san shi da salaha dubban miliyoyin mutane suna ƙarƙashinsa da sunan bawan Allah amma kuma kaga an kama shi wai ana mai irin wannan sharrika marasa amfani haka suka yi ta yi kan shehu tijjani da dukkan bayan Allah irin su Maulana Bishir Ibrahim haka suke faɗa yanzu a ƙasar nan cewa na ga wani bidiyon wani malamin su a ƙasar nan yana magana shi Ibrahim duk garin da ya je sai ya auri mata a garin sai ya dan Allah dan Allah kuma wannan ka je lahira ka tsaya a gaban Allah da wannan abu kaga irin wannan bai kamata ba mu kuma duk yayin da muke musu ba za ka taɓa jin mun yi irin makamancin wannan magana akan malamin su ba sai dai mu ce aqidan malamin ka ba mu yarda da ita ba amma ba za mu taɓa gaya wa wani malamin su irin wannan sharruka da wani abu ba ballantana imamul busiri kaji suna ce mai yadda aikinsa aikin rubutu ne an kama shi ya yi sata a gidan wata mata a irin wannan kuma duk laifinsa ka tambaya guda ɗaya ne shine ya ce fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yuri ba al munafiqun na ce kawai annabi ya ce annabi kaga misali wannan a kaddara cewa babansa baban ibn abdul wahab ya bada littafin nan tsakani da Allah su fito su faɗa ka to ga ga al-qududriya an yabi ibn taymiya duk abin da aka faɗa wa annabi a cikin alburda sai da aka faɗi irin sa akan ibn taymiya a cikin al-qududriya amma ba wanda ya taɓa fitowa ya ce littafin nan shirka ne ko haramun ne bal ma kariya suke ba wa littafin amma alburda saboda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai sa ake ta wasu mutanen mu sukan ce ana musu uzuri a ce ai a ce a ce su masu makiya annabi ne ko masu annabi mu a wajen mu makiya ne saboda ba yanda za a yi kullum kokuwar ka da darajar annabi baka da wani abu sai kokuwa da darajar annabi kaga wannan hankali bai kama ba tsakani da Allah ko ba haka ba yawwa to wannan shine yana ɗaya daga cikin abin da ya bi to al-Imam al-Busiri din nan ba a samu wani mutum da ya rubuta yabo wa manzo Allah wanda kasida ta shahara shahara ta kawai a harsunan mutane bayan Allah in kana da hankali ya isa ya busar da kai wannan ba karamin babban wani ba ne kani kuma manyan malamai da suka yi sharhinta to a takaice a gurguje kafin mu shiga cikin littafin waye al-Imam al-Busiri ya sunansa suka ce sunansa shine Muhammad ibn Sa'ad bin Hammad bin al-Busiri al-Misri kai Misra ta tara abun ta tara abun arziki malam subhanallah in Sharafuddin kenan Abu Abdullahi ba an haife shi a shekara ta 608 shekara ta ɗari shida da takwas ya girma ibn taimiyan ka akar makallahu kar ka dinga cire shi an gane shi ne wanda ya daidai da miladiya dubu ɗaya da ɗari biyu da sha uku an gane to sannan kuma ya yi zamanto ya yi karanta alƙur'ani ya karanta ilimin hadisi da sauran ilmoma ya bi malamai da yawa kar kuma ku ɗauka ba waka ne a ya haifar da jigajigan malamai wanda suka fita daga hannunsa ba kuma ya yi su a waka ba a fannin ilimin addini malamin alkur'ani ne na gaske sannan kuma bangaren sana'arsa shine sana'an khatti rubutu al-khattul arabi ya shahara da wannan sannan bayan ya samu dukkan ilmin alkur'ani da hadisi daga baya imamu al-musiri sai ya koma sufi an gani ya je hannun abul abbas al-mursi a hannunsa ya zamanto ya yi tasawuf ya samu ilimin sufanci in kana son da shi da ibnu adaillah sakandari kun sai ibnu adaillah mai littafin al-hikam al-hikamul adahiya wanda kana karantawa malam abu biyu ne zai shige maka gabansa wannan littafin alkur'ani da maganganun manzo Allah amma ba ka ban kana karanta zaka ji tsinka jikin ka da tashi in ba baka san waye ibnu adallahi sakandari ba ka tambayi ibnu taymiya zai gaya maka wai yace da ya je ya zauna ya ji ibnu adallahi sakandari yana maganganu yace sai ya fito da waɗansu irin ilmai jamma wanda kafin ya saurare shi bai taɓa jin irin wannan ilimin ba yace baya kuma tsammanin bayan Allah ya yi ya daga ibnu adallahi Allah zai yi wani mai ilimi irinsa to shi ibnu adallahi din nan da shi da imamu busiri a gaban al-imamu abul abbas al-mursi suka yi karatu sai ya zama da shi kowa sai ya raba musu aiki shi ibnu adallahi sakandari sai ya zama da kwararre ne ta gurin iya nasari maganansa alhikamul adaiya din nan ka dauka nasarin ka ji maganganu masu kyau malam wanda sadaka da Allah shi kuma al-Imam al-Busiri sai aka saki alƙalamin sa shi kuma ta hanyar waka shi muna dai lai ba ba kaman sa a nasar shi kuma al-Imam al-Busiri ba kaman sa a ne a shirye fahimtum to hada huwa a hannun babban malamin su a yaran bayan ya rasu kuma anan aka birne shi kusa da malaminsa cikin masallacin sa al-Imam al-Busi mai masallaci guda limami da almajirai da zawiyarsa amma kun ga haka ake ta mai sharri a wajen sarafa duk da dai alhamdulillah in ka raba masu yi mai sharri da masu yi mai faɗan alkhairi a kansa duniyar musulunci kashi 99.9 ɗaya da ɗaya duk sun karɓe shi bai wuce 0.00% 1% ne suka ƙi al'imamun busiri ba duniyar musulunci radiyallahu anhu to wannan littafi na shi na alburda tana da sunaye da yawa za ku ji wata rana ana kiranta da alburda wata rana za ku ji ana kiranta da albur'a an gane ko ku ji ana kiranta da alkawakibu durriya fi madi khairil bariya duk sunanta ne sallallahu alaihi wasallam sannan dalilin da yasa ya rera wannan kasida tashi ta alburda shi al-imamu busiri dalilin da yasa ya rera wannan kasida suka ce wato lokacin wani rashin lafiya ne ya same shi sai ya samu falij kun samu da ake cewa falij ko paralyze shanyewan gefen jiki an gane a shalal da ya samu wannan sai ya zama na ya fara rubuta wannan kasida yana tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta tawassuli da annabi a cikin kasida yana ta yi so da ya kwanta a cikin baccinsa sai Allah ya nuna mai manzon Allah anan kamar yi tafadi dan izala ana gana annaba a mafarki ko to ya ga annaba a mafarki da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki manzon Allah sai ya ciro bargonsa sai ya ya fa mai bargonsa sannan manzo Allah ya shafi fiskansa haka alaihi salatu wassalam manzo Allah yana shafan fiskansa yana tashi kawai sai paralyze din ya warware ya warware kuma mu mun ga wannan ba akan alburda ba akan dukkan wani abu da yake da kima in kai tawassuli da annabi ko kai tawassuli da wannan abu Allah zai yaye damuwanka mun ga alqur'ani babu irin sa kalamullahi wanda ni na gani da ido na a Maiduguri gidan shodan killo radiyallahu anhu ana zaune malam wata ta samu paralyze daga cikin yaran gidan malam daga gidan qur'ani ne da aka fara ɗebo waɗannan su shiga su fita su sauke waɗannan su billahi lazi sati ɗaya sai ta wani ta ji abin da baya karo da ciwo sai ciwon ya gushi alqur'ani to haka yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan alqur'ani din tana da sirri kwarai da gaske kuna karanta shuruna ta zan zo in ga muku sunan sirri za ku ga sun kawo sirrikanta da dama da ba a yawan karanta ta sometimes ya kamata ka yi alura ka yi tsarki an gane sannan akwai surruka na dafa'i da kariya a ciki kamar irin su faɗin sa yadda zamu zo mu karanta a gaba wa man takun bi rasulillahi nusratu in talqa wal usri fi ajabiha tajni akwai manya manya daga cikin almujahiduna wanda suka yi jihadi tare da kafiran faransa ɗaya ne daga cikin manya manyan mujahidai na musulmai a jikin tutar sabaitin nan man takun bi rasulillahi nusratu in talqa wal usri fi ajabiha tajni sannan akwai abubuwa irin su wiqayatullahi azinat an mudha'afatin min adh-dhuru'i wa an alim min al-utami a cikin al-dunya ita ma in ka karanta wannan baitin bayan Allah suka ce in Allah da Allah zai kare ka daga dukkan sharri sannan akwai abinda wannan daga cikin sirrin bayan sun ba mu mun jarraba ni kan dai a haddin zati na na gani muraran karara shine idan abin ka ya bata kana son Allah ya dawo maka da wannan abin ya nuna maka yadda abin yake lizumci faɗin al-imamul musiri da ke sha لا تنكروا الوهي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لجنين إن شاء الله إن كلزم تاسي كاغا أبو والله ني نا غني نا يبا دا يبا با يبا أبو زي بتا إن رسا إنا يكي إن ريك تربينا نفار لا تنكروا الوهي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان صلى الله عليه وسلم والله بدن كي أم مسلمين تنا بكوي سي كذا da ishara kuma wanda ni na ishara ce rabbaniya kawai duba nan kana duba sai ka ganshi a za kuwa to wannan mu mun gwada mun gan shi ya tabbata mana da haka kuma akwai surruka da yawa da dama a cikin ta kasida ce da Allah ya mata albar to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi a mafarki dalilin da yasa wasu kenan suke kiranta da albur'a waraka saboda ya warke saboda shanyewan gefen jiki da ya samu fahimtum sai sake kiranta da albur'a kenan sannan kuma bayan haka bayan ya fito washe gari da ya warke yana tafiya sai ya haɗu ɗaya daga cikin arifai bayan Allah su bai sai ce mai ina kasidar da ka karanta jiya a gaban bayiki a mafarki alaihi ya aka yi kasani ya ce ai muna wajen kawo mana ita Allahu eh kwarai da gaske ya karba kuma zalika alallahi bi aziz to duka wannan sannan tana ɗaya daga cikin shuguranta an samu udaba'u masu adibai da suka kwaikwaye ta saboda shuhuranta mawaka da dama sun yi ta kwaikwayen da kuma san manzo Allah kowa yanzu daga amma daga cikin wanda ya fi shahara akwai amiru shara ko ahmad shauki wanda ake kiransa amiru shara shi ya bambanta da shi da su a ibrahim a zamanin sa lokacin a misra in sun tashi su dukkan su mawaka ne amma shi ya zamana bayan waka da yake yi sai ya zamana kuma ya dauki takhassusi a fannin yaban manzo Allah sai ya kere musu duk ake kiransa daga amiru shu'ara ai yana da baiti ma yana cewa ko abaz zahara'i qad jawaztu qadri bi madhi kamai da annal yantisaba yace fa ma madahtul malikina fazittu qadran na yabi sarakuna sai na ga na samu daukaka amma fahina madahtuka lokacin da ne ne ka ya rasulullahi taqtatu sahaba sai gani kuma muna tseren ɗaukaka ni da girgije subhanallah ya ce fama a rasal balagata zu bayanin izalam ya ta fiska lahu kitaba duk wani mai magana in bai riki manzon Allah abin maganarsa da rubutunsa ba ya ce to wannan bai san balaga ba suke jamus shirki sai sake kiransa da amiru shu'ara yana da waƙoƙi da yawa da yake cewa subhanakallahumma khairi muallimin علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول وعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا وسقى البيان وناول التنزيل آمن شوكي كنا yana da waƙoƙi da yawa akan manzo Allah to ya kwaikwayi alburdan nan sunan littafin sanajul burda in kun neme ta tana nan wanda a ciki yana nan da wai waƙar da yake cewa ko ni fi madihika ya rasulu ara'isul tayyamna fika wa shaqahunna jala'u duk dai yana nan to a cikin nahajul burda ga yanda ya fara ta kamar yanda mai alburda ya fara yana cewa rimun alal qa'i bainal bani wal alami a halla sabka da ni fil ashhuril hurumi yace rimun wata barewa ce barewa alal qa'i a wani fili alqa'u shine guri wanda yake da ciyawa lif lif lif lif shi kuma wannan gurin bainal bani yana tsakanin wasu bishiyoyi akwai wasu bishiyoyi da gansu masu kaloli a jikinsu jajajajaja ga shimfiɗin ciyawa sannan wal alami ga kuma duwatsu sun kewaye wannan gurin tasawwar yadda ya suranta maka guri mai ciyawa ga bishiyoyi masu kaloli ga wani katon dutse ya kewaye ya ce wannan barewan tana gurin ya ce wannan barewan a halla safka da bifil ashkurin kurumi ya halatta jini na a cikin al'ashkurul hurumi watanni masu alfarma wanne ne al'ashkurul hurum wanne ba mu sani ba akwai zulqida akwai zulhajj akwai wanne al-muharram to su ne uku suke jere sai ɗaya da yake wara cikin su shine rajab ko al-farq to shine yake cewa kasa a cikin wannan watan larabawa ba su yaki ko suna yi ba su yaki to shi ya ce saboda soyayyan wannan barewan sai ta tashi ta kashe shi da soyayya kuma da ta kashe shi bata kiyaye alfarman wannan watan da ba a yaki a ciki ba sai ta kashe shi Ahmad Shehu ya ce ramal qada'u bi ainai zirin asadan ya sakin alqa'i adrik sakin al'ajabi ya ce ramal qada'u kaddara sai ya dauki wata kifiya ya jefe ni bi ainai zirin asadan malam da ido irin na dan saniyan jeji shine aljuzum saniyan jeji to ɗansa idansa irin bauna yana da kyau za ga idansa ya ce to haka idan wannan barewan yake kai ta ɗauki kifiya na soyayya sai ta harbe ni da shi ya ce ya sakin alƙa'i ya ke wannan barewa da kike zaune alƙawu a direct sakin al'ajami to ki zo ki riske ni da taimakon ki sakin al'ajami al'ajami shine zaki ni zaki ne ke kuma barewa kin harbe ni to ki zo ki riske ni yana tawassuli kenan ya ce lamara na haddasa min nafsu qailatan ya wai hajan bika bisamil musibu ribi to gashi nan da ya karshe daga cikin wanda suka kwaikwayi alburda an samu a sha'irin nan shine Khalid Ash-Shaybani wanda shi ma yana faɗa ya ayatul tuhuri wal akhlaqi wal karami wa qiblatal wa qiblatan nuri wat tashrifi lil ulami lil alabi lil umami tabal qasidatu bada ash-shi'r min ghazalin wanabu ishika fi yadu yuliru da bi shi a farko ma ya faɗa ya ce ba zan yi gazali irin na imamul busiri ba da gazali irin na ahmad shauki sannan an samu malamai da suka yi sharhin wannan littafin manyan malamai kaga a nan to ta nan ne wanda yake kai wa alburda hari ya kiyaye kansa ya san me yake akwai manyan malamai wanda a alam ne a cikin malaman musulunci kamar irin su ala'uddin al-mustami akwai irin su shahabuddin al-kasqalani a cikin littafin a littafin sa da yake al-anwarul mudi'a fi sharh al-kawakib ad-durriya sannan an samu irin su jalaluddin al-muhalli wanda shine jalaluddin dan uwan al-imam as-suyuti wanda suka yi tafsirin jalalain ba shi nake ta tafsirin jalalain ba ma'ana manya biyu shine wannan sannan akwai ibn hisham al-hanbali yana da littafi na sharhin al-burda mai suna al-kawakib ad-durriya akwai al-imam az-zarkashi a wanda yake da littafin at-tafsira fi ulumil qur'an wanda da shi ya shahara ne amma manya manyan littattafansa suna nan al-imamu zarkashi babban malami ne a musulunci shi ma ya sharhin al-burda akwai irin su Sheikh Zakariya al-Ansari wanda ga sharhin sa nan anan mai suna az-zubdatu ra'iqa fi sharhi al-burda al-fa'iqa to irin waɗannan malamai duk sun yi sharhin burda sannan shi kansa al-imamu al-busiri ba burda bace kadai kasidarsa akwai hamziya daga cikin littattafansa wanda ya fara da kaifa tarqaru qiyakal anbiya ya sama amma tsawala ta sama sannan akwai al mudariya qasidarsa ta mudariya ya rabbi salli ala al muhtari min mudarin wal anbiya wa jami'ir rusuli ma zikiru ko akwai al muhammadiyya qasidarsa muhammadun ashraful arabi wal ajami muhammadun khairu man yamshi ala qadami sallallahu alaihi wasallam akwai al haqiya akwai al jaliya duk kasidunsa ne sannan imamul musiri radiyallahu anhu ya rasu a shekara ta 696 wanda ya daidai da shekara ta 1296 wanda aka samu yana da shekara 80 da wani abu ne ya rayu radiyallahu anhu to alayyi halin wannan shine shine takaitaccen tarihinsa da malamai in kun zo Allah da za ku je za mu fara karanta kasidar don haka wana kawo muku wannan tarihi ne don ku san waye shi me aka faɗa a kansa da sauransu sai mu fara karanta kasida ko wanda zai karanta ne na'am man ya qara anta taqra sai ka daga murya wa shakwa al-garam na'am to bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala rasulillah al-fasl al-awwal fasali na farko fil ghazli cikin ghazlu ko wa shakwa al-garam da koke na soyayya
أمن تذكر جيران به سلم مززت دمعا جرام مقلة بدم أمحبة الريح من تلقاء كاذبة وعومد البرق أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرام مقلة بدم أمن تذكر جيران wayan saboda tuna masoya jiranin makwabtanka din nan amma yana nufin masoya an gane saboda tuna masoya makwabtanka din nan a ina suke zi salami a wajen zi salamin guri ne kusa da madina saboda tuna su ne mazajita dama'an ka gwamutsa hawayenka jara da ya gudana min mukulacin daga kwayan idan kannan bidani da jini ma'ana mazajita dama'an bidani ka hada hawaye da jini wanda jara gashi yana gudana min mukulacin daga kwayan idan ka saboda tuna masoya an gane ko an habbacin rihu ko kuma wai shin iska ce ta kada ta taso min tilqa'i daga bangaren kazimatin yankin kazima shi ma guri ne kusa da wannan wai kusa da madina wa'au madal barku ko kuma walƙiya ce ta walƙa fi zalma'i a cikin duhu min idami daga dutsen idan da yake kusa da madina wadiyun haza to wannan ya fara na ambuje فما لعليك إن قلت ففهمتا وما لقلبك إن قلت فما لعينيك إن قلت ففهمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي فما لعينيك وين يسامي إذا وانك قدامي إن قلت إذا كتشي مسو ukufufa ku kame ku bar zubar da hawaye da jinin nan hamata kawai sai su kama zubar da hawaye sai su ci gaba da zuwa na ce musu su kame amma hamata sai su yi ta zubar da hawaye wa malikal bika me ya samu zuciyanka in kulta idan ka ce wa zuciyan istafik kai ka faɗa ka dawo cikin hayyacinka ya yi kawai sai ya imoce da soyayya
أيحسب السب أن الحب منكتم بين منسجم منه ومضطرم Darami an ce a ya hasibu baya yake a ya hasabu to ita dama hasiba ai tana ɗaya daga cikin su an gane ba hafsu da warashi a larabci ma ga hafsu da warashi duk tana karba hasiba ya hasabu ko hasiba ya hasibu fahimtu ni ya hau na'am a ya hasabu sabbu annal hubba munkatimun ma bayyana munsajimin min huwa mutarani a ya hasabu sabbu asabbu masoyi mai bege a ya hasabu wai tunani yake annal hubba ita soyayyan nan mun katimun za ta zama to koyayya a bar boyewa ma baina munsa jimin za ta zama to abun boyewa a tsakanin munsa jimin ido da yake zuban hawaye din nan minhu daga soyayyan wa mudqarimi da kuma zuciya da take kuna take tafarfasa saboda soyayya to shi yanzu gashi an samu munsajimin min al'ainain ay al'ainani al'ainu munsajimatun ido na yana zuban hawaye sannan wal qalbu muqtarimun zuciya yana tafasa saboda soyayya to yanzu kuma a yi hasabu sabbu duk wannan abubuwan da aka samu ga zuban hawaye ga kunan zuciya a yi hasabu sabbu masoyi sai ya tunanin an lalubba munkatimun soyayya zai buya ka gaya ba zai buya ba an gane ko ina wannan baitin na malamin nan da muka karanta ko wanda yake cewa ah, ku bani mana baitin nan na cikin albalagatul waliha wanda yake magana akan cewa idan Allahu sallallahu alaihi wasallam rasulullah zuciya izal ainu rahat waya ainun alal jawa falaysa bi sirrin ma tusirru al adali fahimtu izal ainu rahat ka gani daga ido ta zubar da hawaye to ai waya ainun alal jawa ta zaman to si aiki da zaka leko abin da yake cikin zuciyanka daga mun ga idan ka na hawaye idan ka ya zama mana si aiki da ya gaya mana cewa kirjinka akwai damuwa waya ainun alal jawa kenan sai zama kuma falaisa bi sirrin ma tusirru al adali da damuwar da ka boye kira zanka yanzu ba zai zama to sirri ba mun gan shi a zahiri fahimtu shi ne ce a ya sabu sabu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi na'am لولا الهوى لم ترق دمعا على قلب ولا أردت لذكر البال والعلم لولا الهوى لم ترق دمعا على دلل ولا أرقت لذكر البان والعلم لولا الهوى kaga fada ba dan soyayya ba lam turki dam'an ai da ba za ka zubar da hawaye ala dalalin akan wani gurin da masoya suke ba a dalal ma'ana gurin da masoyanka suke an gane wani guri da kake tunanin sa masoyanka suna gurin to wani guri kenan yana tunanin madina da ba don soyayya ba ai da ba zan zubar da hawaye akan madinan manzo Allah ba shine dalal dinsa yace masa kai wala arikita aha da baka hana kanka bacci ba li zikiril bani saboda tuna albani wato in an ce albani wal alami wato bishiyar nan ta bani an gane gurin nan na bani wal alami da kuma al'alam duwatsun da suke wannan gurin fahimtu amma kuma al'alam yana iya daukan ko duwatsu a- a- a- aljibalun rasiyati shamikat ko kuma yana iya daukan al'alamu mashi da yake kan tuta akan tuta zaka ga akwai wata mashi da ake sawa to yana iya daukan al'alam na'am فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك حدود الدم والسقم فكيف تنكر حبا to ta yaya za a yi ka musun soyayyar da ba'ada ma shahidan bihi alaika udulul dami wasaqami udulul dami an gane wasaqami wato zuban hawaye wasaqami da rashin lafiya da rama ai shahidat su suka yi shaida bihi da wannan soyayyan alaika a kanka to fa kaifa tunkiru hubban ta yaya za a yi kai musun wannan soyayya kun gane takdimi da takhirin yawwa saboda ina muku takdimi da takhiri dan ya fita ne kun gane ma'ana udurud dan zuban hawayen nan wasaqami da rashin lafiyar da kake ciki an gane ko shine shahidan su suka yi shaida bihi da soyayyan alaika a kanka to fa kaifa tunkiru hubban ya za a yi kai musun soyayya daga kaya ka kara ne ka abin nan ko na na majnunu laila ko da ya zo ya damu ya damu ya damu da laila yan uwansa sai suka ce kai mu ɗauke ka mu kai ka ƙaba ka je can ka roki Allah Allah ya yayi maka san laila ya ce to mu je aka je yana zuwa yawo ya rike astarun ƙaba ya ce Allahumma zidni hubban fi laila Allah ka ƙara min soyayya a cikin laila sai Allah ya ansa shikenan sai ya zama na kawai ya shiga daji a daji ya rasu kullum yana yawo yana laila laila laila haka ya rasu an gane shi ne ke kiransa da majnunu laila eh ko majnunu bani amirin kenan to shine majnunu laila yana faɗa kullum yana cewa uhibbu bi hubbiha sudana hatta hababtu bi hubbiha sudal kilabi yace ina son baƙaƙen mutane saboda laila ta yi kalan baki baki balarabi ya ce amma da ta ɗan yi duhu duhu ya ce to sai na ji saboda ɗan duhu duhun da kai uhibbu bi hubbiha sudana ina son baƙaƙen mutane kai ba baƙaƙen mutane ba hatta hababtu bi hubbiha sudal kilabi har sai ne zama da ina kaunan baƙaƙen karnuka saboda laila ta yi baki baki to Allah haka soyayya yake an gane ku Allah ya raba a wani ba Allah yana cayan ya in ya ji ya ce wani anguwa abokinmu ne ya ce ya ji anguwar budurwansa ya ce shi daga ya shiga anguwar ko da daddare ne sai in ya kalli sama sai ya ga taurari sun haska anguwar ya haske alhubbu jununun ai amma banda na manzo Allah na'am wasaqani na'am muje malam ba وأثبت الوجل كالدي أبرة ودنا abratin حضرة ودنا مثل البحار على كديك والدنم na'am wa asbata alwajadu alwajadu bakin ciki wa asbata shi ya tabbatar maka me ya tabbatar maka kaɗai zanen nan guda biyu na abratin an gane na hawaye wa ganan kuma ya tabbatar maka da rama wanda wannan raman naka mislal bihari kai ka ce ganyen wannan itaciya bihar din ne wani ganye ne wanda fure ne wanda in sanyi ya kama shi sai ya yankwane an gane ya yankwane ya yankwane lokacin sanyi to shine albihar din shine yace to wadanan wannan raman da soyayya bakin ciki ya tabbatar maka raman kai ka ce misalin bihari ka ce misalin kwatankwacin wannan ganyen itaciyan ne wanda ya rani ya ake cewa ya bushe ko ya yankwane thank you ya yankwane an gane alakar daika akan kumatunka wal alami ko kuma kai ka ce itaciyar anamu din nan ne to ita kuma anamu din nan an gane ita anamu din itaciya ce wacce take da furanni da rassa jajaye haka an gane to shi ne a nan abin da yake so ya gwada maka kaɗai a baracin kal'anani an gane ko wadanan misalal bihari ban san ko kun gane karatun ba idan ka ce wa asbatal wajadu bakin ciki ya tabbatar maka da kaɗai a baratin zanen hawaye zanen hawayen nan kamar al'anam kai ka ce bishiyan al'anamu din nan ne jajaye haka zanen hawaye ne ja saboda ai da ya ce min mukulatin bidani kun ga jinin kenan ko sannan kuma bakin cikin ya tabbatar maka zanen rama wannan raman mislal bihari kai ka ce a itaciyar biharu ne yadda wannan furanninta suke yankwanewa to kai ma haka bakin ciki ya ramar da kai ka yankwane fahimtum yawa to shi ne نعم سراقيك من أهوى فأرقني. والحب يعترض اللذات بالألم نعم سرى ضيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم نعم هكذا babu shakka duk maganar da nake gaya maka na yadda me yasa sara ɗaifu man a hawa ai kuruwan wanda nake so ne sara ya zo min ma'ana sara ja'ani fahimtu ba za ka ce ya tafi ba ma'ana ya zo min ja'ani ɗaifu man a hawa kuruwan wanda nake so sara ya zo min da ya zo min fa an raƙani sai ya hana ni bacci to dama wal hubbu shi kuma soyayya al'adansa ya ataridun lazzati yakan kawo cikas wa jin daɗin da kake ciki bil alami sai ya musanya maka da raɗaɗi haka soyayya yake kana cikin jin daɗi idan ka zo soyayya ya kawo maka ya guma maka wani bala'i sai ka ji duniya ta tsare ka kai kanka ka ji ka tsani kanka ka gane in kana yanka jikinka ma ka je me ya jawo zaka ga me ya ja ba an ce wal hubbi ya taridun lazzati bil alami ba muna gani a yanzu zaka ga wasu sai mutum ya ɗauki reza ko wuka sai ya rubuta sunan wani wata da yake so wance wance i love you haka ana yi fahimtu amma na hauka ne to amma kuma za ka ga aiwar hubbu dama shi soyayya ya tarudun lazzati yakan shiga tsakanin jin daɗin da kake na fatan ka lafiyan ka kalau bil alam sai ya kawo maka radadi ya kawo maka kayan ka jikinka fahimtu shine yake cewa to lallai ku ruwan wanda nake so kuma shi soyayya haka yake sara ɗaifu man ahwa haka kana tafiya in kana son abu za ka dinga ganin kaman ga ɗaifinsa nan kaman ga kuruwansa yana zuwa maka fahimtu da abin da ka sashi a ya kai wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa wasu suke ganin cewa irin mata da ake cewa ko wani mutum ka ganshi yana da aljani yana tsorata ko yana wani abu da irin wannan kawai khayal ne wani sa'in ba aljanin ba ne kana tsaye ka dan cire wata rigar ka ka dan rata ya fara fanka ya hura ta sai ka ga yana Allah yana zuwa maka kai ta mamaki kai dai ana daukar ka za kai ka bangon duniya ka gane to duk wannan kuruwa ce khayal ne babu shi an gane yawa sai ka ga ko kuma to duk abin da yake samun mata kenan sai ka sun tashi gashi nan ga aljanin ga zuciyarka ne yake raya mata zuciya kuma in ya raya ya suranta wa kwakwalwa in rayawar ta yi karfi sai ka ga ido yana ɗauka maka hoton abu kuma wallahi babu da haka sai sa addu'o'i yake da amfani manzo Allah ya koyar da mu zaka shiga bayan gida kai addu'a ka fito kai addu'a zaka ci abinci kai addu'a saboda me ya karfafa maka yaqinin imanin zuciyanka ta yanda ko abun tsoron ka ci karo da shi ba kasafai zai iya tasiri akan ka ba an gane kuma al'ada ne da wannan ko abu ya fi karfinka in kai karo da shi ka nuna baka tsoron sa yakan ja ba yakan ji shakka amma daga ka fara gudu zai biyo ka ɗauka kare ne yanzu kana gani yana fara haushi yamma wa yana haushi kana ruga zai bita amma daga kayan ka kayi kansa zaka ga ya gudu fahimtum to haka ku zamanto masu kwarin zuciya a dinga gaya wa mata su dinga addu'a wannan aljanu da suke cewa kullum wance wance aljanin ta ya tashi a ji ana ta tattofi ta da yawo ana mata rukiya ana cin kuɗin su yawanci duk damuwa ne da ke su san aure da talauci yake damun mutane Allah ya yi mana albarka manzo Allah an gane duka Allah ya yi mana Allah ya yi Allah ya raba al'umma manzo Allah da dukkan musiba na'am shine yace sara daifu na'am haka ne sara daifu man ahwa lalle bugon wanda nake so ya go mun fa'ar raqani yana ni bacci wal hubbu shi kuma soyayya ya taribul lazzati yakan bujiro wa jin dadi bil alami da radadi na'am يا لائي في الحوامي وجلي أجري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي يا لائمي في الحوى الأزري معذرة مني إليك ولو أنصفت لن تلمي يا لائمي يا كيمي زرقينا في الحوى الأزري تكين سويا إرن نبنو أذرتا na'am an fahimta alhawal uzuri a nan abin da ake nufi za ku gaba wasu sukan fassara shi da cewa soyayyan uzurata a'a ba haka bane Ah, ba ba mudafun da mudafun ilaihi bane nan annat wal man'ut ne Na.
kun gane da haka za ku ga alhawa din da alif da lamun al'uzuri din ba da alif da lamun to ma'ana alhawa ya yi sifan soyayyan al'uzuri dan irin soyayya na banu uzurata to su waye banu uzurata wasu mutane ne da Allah ya yi su a ƙasan Yaman suna da saukin lamari suna da saukin sha'ani suna da karfin soyayya kai a karbo a karbo a karbo abinci an gane a a rufe shi a rufe gani an gane ya la'ini ya kai mai zargi na ku saurara mu ci gaba fil hawal uzuri cikin soyayyen banu uzura to su wannan banu uzura din an ce suna suna suna garin yaman kun gane na'am to a garin yaman da suke din nan suna da saukin hali kuma su soyayya ta kai aka kan iya samun mutum ya mutu saboda soyayya a cikin su wani isa eh banu uzrata sai suka shahara an gane a- amma shaharar su da me da soyayya kamar da yanzu a cikin larabawa wasu larabawa ne suka fi saukin hali wurin ya ba kabila ba a cikin kasashen larabawa da su muke da da su muke da muke da su Morocco a Umman kun san garin Umman yawwa garin Umman to su ne yanzu za ka samu a larabawa babu wanda suke da saukin hali kuma suke karɓan bako su mutunta ka irin su larabawan Umman wani bawan Allah cikin sabon manzo Allah ya je ya je wani gari daga yankin Hijaz suka walakanta shi manzo Allah ya ce mai da ahala umana ataita ma darabu ka wa ma sabbuka da wajen mutanen umman ka je da ba su bige ka ba da ba su zage ka ba to su ne zaka je ka gansu Allah ya yi su suna da saukin hali kwarai da gaske mutanen umman to shine yake cewa ya la'ibi ya kai mai dargina fil hawa al udri cikin soyayya irin na banu uzra ma'aziratan ina baka hanzari hanzarin nan minni daga gare ni ilaika zuwa gare ka amma fa walau an sabta da za ka yi min adalci lan talmi da ma baka zarge ni ba in banu in ɗaya daga cikin banu uzurata ya mutu saboda soyayya ni kuma akan soyayyar manzo Allah in ka ganni za ka bata ai kai mun uzuri yawwa na'am
عددت حالي زونا كلنا.
لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسي ajatka haliya la sirri bi mustatirin anil wishati wala da'i bi munhasimi ajatka haliya to ka sani hali na fa ya shige tunaninka ya ketare maka an gane to wannan jumla ajatka haliya din za ta iya zamantowa jumla ce insha'iyya ko kuma ta zamanto jumla ce khabariyya idan ta zamanto jumla subhanallah idan ta zamanto jumla insha'iyya an gane to ta zamanto du- addu'a kenan insha'i kun gane ai mun yi sha balaga ko insha'i in ta zamanto jumla insha'iyya ta zamanto addu'a ma'ana adatka haliya Allah ya sa halina ya kera kanka ya shige ka insha'iyya ko kuma ta zamanto khabariya adatka haliya a dama halina ya kere na shige tunaninka dan me la sirri bi mustaqirin ai ba wani sirri na bi mustaqirin wanda yake boyayye anil wishaci daga magulmata wala da'i haka cuta na bai zamanto bai munhasamin cuta ne mai yankewa ba an gane in hasama al'amur al'amarin ya yanke kansa da kansa ya kare fahimtu shine yake faɗa wala da'i cuta na bai zamanto bi munhasami ba ne yanke ba cutar me ma'ana cutan soyayyar da nake ɗauke da shi bi munhasami bai zamanto bai yankewa ba na'am ما حبشا ينصح لكن لست أسمعه من المحب عن والزال الغزال في سمني محبة النصح ka tsantsanta min nasiha ka yi min nasiha na gaske lakin sai dai lastu asma'u ni ba na jin wannan nasihan da kai min din me yasa innal muhibba ai shi masoyi anil uzzali daga masu zumɗe da yafice da munafunci da ƙarairayi fi sama mai kunnan su a toshe yake an gane a gama zagin ka ana cewa kai yanzu akan wannan kake kaza sai ka ce Allahu akbar wallahi santa nake ka dina musu an gane an gane to innal innal muhibba shi masoyi anil uzzali daga masu gulma magulmata da masu zargi fi saman yana cikin kurumtaka baya jin duk abin da suke faɗa in kana son abu kai in an zagi abin ba sai ka gan shi kawai ya ƙara maka kyau kamar uwa ne da ɗayan da ake faɗa ko wata mata ta rungumo ɗanta da ta ɗauko ɗanta kawai tana tafi da shi ɗan sai ya fita ya je ɗan faɗa cikin wani kwata ya yi kashi a jikinsa ya dawo in mutane sun gan shi sai su toshe hanci ta ce ma a jimalar gudu abun mamaki ku ji mamakin kyanda ta ce a haka za ya kuru ne halabuna yanzu duk 'ya'yan mutane haka suke da kanshi irin ɗana saboda ita me ita idanta ya toshe ita kawai kyan da kanshi kai kana jin wari ita tana jin kanshi kuma a lokacin karkai mamaki za ta iya sa baki ta lashe shi duk abin da yake jikinsa kamar dan ba ce yanzu ta haifi ɗanta sai ka ga kai kana amma tana za ka tana ta lashe shi tana ta lashe shi to haka ne ba ruwanta kuma daga ce kazan daga innal muhibba anil uzzali musallin fahimtum yawa masoyi anil uzzali game game gulmata da masu kai komo fi sama kunnan sa a toshe yake cikin kurumtaka yake na'am إني اتهمت نسيها الشيب في أذل والشيب أبعد في نصف عن التهم in ittahamtu nasiha shaybi inni lallai ni tahamtu na zargi ittahamtu na zargi nasiha shaybi me nasihan nan na furfura nasiha din anan ba masdari na nasihatu bane nasihu bi ma'ana fa'ilu ma'ana fa'il nasih fahimtum shine anan nasiha shaybi ne gargadin nan na furfura fi azalin cikin zargin kaina da nake yi wa shaibu shi kuma furfura wato abu shi ya fi nisa an tuhani daga a zarge shi fi nusuhin wajen yin nasiha idan kan furfura ya fito maka akai yanzu fahimtu ai yana maka nasihan cewa malam kwanakin ka sun abin nan ko sai dai Allah ba furfura ne na al'ada ko kadiyuran nauru fil qati wa laysa ajiban menene wannan baitin ku tuna mun laysa ajiban an yaral menene قد يشيب الفتاوى ليس عجيبا أن يرى النوم في القضيب الرقيب saurayi ne iya yin kurkura ba abun mamaki ba ne haka ne ko sai ce saboda me ai za a iya ganin farin fure a jikin me danyen reshi haka ne to za ka iya ganin furfura a kan saurayi sai ya ce maka to idan na zargi nasiha da furfura ta mun ma'ana furfura ta fito min ka yi min nasiha yanzu ya kamata ka ji tsoron Allah rayuwanka ya kusa karewa an gane ko shi ne fi uzulin cikin zargin kaina da nake na nasiha da kai mun sai ce to wa shaibu ita kuwa furfura abu abu ita ta fi nisanta an tuhami da a zarge ta fi nusihi wajen nasiha za ka iya min nasiha in zarge ka za ka iya min nasiha in zarge ka za ka iya min nasiha in zarge ka amma in kana da hankali wa shaibu ita furfura abu abu an tuhami ta yi nisa da a zarge ta fi nusihi wajen nasiha ko za ka iya zarginta ta gaya maka cewa malam kwanakin kamar lissafo su sun zo ƙarshe da ba hankali fahimtu kaga ta yi nisa a ba'adu ta fi nisa an ta ne akan ka zarge ta fi nusihin saboda ta maka nasiha ma za ka iya zargin kowa
الفصل الثاني shi ne ya ce gashi kuma tun da haka ita ta fi nisa a zarge ta amma kuma inni na samtu inni ta hamtu nasiha a shaidu muna tare to wannan shi ne insha Allah wannan shi ne fasali na ɗaya a cikin alburda burdatul madi na al-imam al-busiri radiyallahu ta'ala anhu wanda yace fasalin me ku karanta mana fasalin farkon me su na fasalin fil ghazali wa shakwa wal garam ko to yanzu kuma sai mu je al-faslu sani sai mun yi al-faslu sani sai mu tsaya na'am al-faslu sani me je shi kuma me
تهذير منها والنفس al-faslu sani fasali na biyu fit tahdhiri cikin yayi maka gargadi min hawan nafs daga soye-soyen zuciya malam kar ka so zuciyanka komai ana son ka so shi amma in ka so zuciyanka son zuciya in ji bahaushe ya ce ne bacin zuciya an fahimta son zuciya bacin zuciya in ji bahaushe na'am mu je فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم na'am wannan duk har yanzu yana mana cikin gazal ne tukunna an gani ba mu shiga asalin kan yaban manzo Allah kai tsaye ba duk muna cikin gazal ne yanzu shine ke cewa fa inna ammarati bisu'i matta azatta min jaliha bi nadhiri shaybi wal harami fa inna ammarati ka ga me yawan umarta ta din nan bisu'i da mummunan aiki to matta azat ita kanta bata wa'azantu ba min jahaliha saboda jahilcinta bata azantu bo azantu daga me ba bi naziri shaybi da gargadin da furfura ya zo yayi mata gashi ya kullo amma bata bata wa'azantu ba wala harami haka bata wa'azantu da gargadin da tsufa yayi mata ba an gane bata wa'azantu ba ita ce zuciya wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bisu Allah ya tsare mu daga sharrinta shi ne yake cewa fa illa ammarati ka ga mai umarta na bisu ita zuciya mai umarta na da mummunan abu din nan matta azal ba ta wa'azantu min jaliya saboda jayancinta bi nadiri shaibi da gargadin da furfura ya yi mata wal harami da gargadin da tsufa ya yi mata ai malam ka tsufa sai ka daidaita in ka ga furfura ka miƙi ya karan kuma kar a ce a dan canza ta kuku da mana an kubuta daga dukkan waɗansu abubuwa insha Allah kuma dama za ka samu girma daga yazo irin wannan za ga mutum ya dan daidaita na'am ولا أعدت من الفعل الجميل جميل ضيفا على الرأس غير مهتشم ولا أعدت من الفعل الجميل كرا ضيف على برأس غير محتشم أن غانيكو ولا أعدت إتوانا الزوتي بتتانجي النفس إن كنا الدمير يعود إلى النفس فهمتم ولا أعدت إتزوتي أن النفس إن بتتانجي كرا ضيف gara na baƙo wane ne baƙon furfuran da ya zo mata kun gane ba ya sauka kai ba to ita wannan zuciyar wala a addan bata tanaji kira daifin garan baƙon nan minal fi'ilil jamili wanda garan nan shine aiki mai kyau bata tanada ba fasaran ya fita wazihin wanda wannan baƙon alamma bi ra'asi da ya zo gidan da ya sauka shine ya sauka kaina ba furfura bane kuma wanda da ya sauka a kai daɗin nan shi baya ɓuya gaira muhtashe ne baya jin kunya dole sai ya nuna kansa kawai ya sauka kawai sai ya nuna kansa al muhtashan ma'ana la yastahi baya jin kunya fahimtu to ita zuciya na bata tana jiminal fi'il jamili wani aiki mai kyau da zai zamanto mata kira daifin shine abin da za ta tarbi wannan bakon da shi ba wani bako ne wanda alamma bi ra'asi ya sauka a kaina kuma wannan bakon gaira muhtashe ne wanda baya jin kunya ma'ana furfura in ya fito kana ganin kurkura a kanka zaka ce a yana zuwa sai ce kai yau na ji kunya yau ba zan fito ba amma ji ba zan dawo kullum zai fito fahimtu haka kurkura yake to ya ce bata tanadi wannan ba ma'ana dai kun ganin shi al-imamu busiri abin da yake yi yana nuna a wato irin nadamansa da kaskantar da kai ku duba bawan Allah irin wannan fa yana nuna ban yi aiki ba ban yi kaza ba ban yi kaza ba duk shine abin da yake gwada maka fahimtu to mu je baiti na gaba لو كنت أعلم أني ما أوكله كتمت سرا بدا لي منه بالكتم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم لو كنت دا ناسا لو كنت دا أتشي ناكسا شي أعلم ناسا أني شي واني إنما ما أوقره بذن جرم ما وانن باقا بوني باقو فرفرا أشيب أحسنتم da na san ba zan girmama wannan bakon ba aikatamtu sirran da na wato Allahumma salli ala sayyidina rasulullah da na ɓoye wannan sirri an gane na yi dayin na rufe shi sirran badani wannan sirri na furfura da ya bayyana mun minhu daga shi wannan furfuran bilkatami da ɓoyewa kun gane ma'ana alkatimu a nan bilkafi shine ma'ana dayin kai za ka ce ka tamtu shay'an ma'ana na rina wani abu rini kun san rini ko ba mun Allah ya ce menene ku rina ku rina gemun ku ba da sauransu in gemu ka tara gemu gemun ka yayi kulkura da yawa wani in ya gangane ya ce ƙarin ga wani aljanni annabi ya ce ku rina misali alayhi salatu wassalam an gane laukuntu shi ne yake cewa laukuntu alamu da ce na san an nima uwar tsirku cewa ba zan girmama wannan furfuran ba ka tamtu sirran badali minhu da na ɓoye wani sirri da ya bayyana min daga shi bil katami ta hanyar yin dayin in lullube shi muna tare na'am من لي برب جماع من غوايتها كما ترد جماع الخيل باللجم من لي برد جماه من غوايتها كما يرد جماه الخيل باللجم من لي ويوا زن سامو برد جماه ya mayar min da taurin kai ya juyar min da taurin kai na wannan zuciya bi raddi jimahil qalbi ma wa zan samu ya juyar min da taurin kai na zuciya min ga wayati ha daga cikin batan da take da ciki batan da take ciki kama yuraddu kaman yanda ake juyar da jima'ul kai gardama da taurin kai irin na doki bin lujumi da linzami fahimtu to wa zan samu ni ma yanda ake juyar da taurin kai ai doki daga yanzu yana "Ah, kana sa mai linzami sai ya tsaya to wa zan samu zuciya na yanda ta tuma ta tubure din nan wa zan samu ya mayar da birar da jima'i min gawa yace ha ya mayar min da taurin kanta daga batan da take ciki kama yuraddu kaman yanda ake mayar da jima'ul kai da taurin kai irin na doki bin lijimi da linzami na'am فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم فلا ترم بالمآسي كسر شهوتها تو فلا ترم كل إنك ترم كنيمي كسر شهوتها كري شعوى زوجيك zuciyarka tana baka wani abubuwa sha'awa na saban Allah ta ce za ka karya wannan sha'awar an gane falatarun bil ma'asi kasar shawata karka ce zaka karya saban sha'awar da take bil ma'asi da saban Allah fahimtu misali in ba ku misali Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu kamar zina mutum kawai zuciyarsa ta raya mai ya je yana so ya yi zina Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mu kaga an samu shahawatiha ta samu sha'awa ko sai ya ce to falatarun karka nemi kasara shahawati ya karya sha'awan wannan zuciya na sako din bil ma'asi ta hanyar da zaka je kai kuma zina ka ce to ai tana so kawai barin je ba ta abin da take so ta hanyar sabon Allah ba a haka an gane domin me sai ya baka misali ya ce ka lura inna da'awa kaga abinci yuqawwi yana karfafa shahawatan nahimi sha'awar mutum mai zari mayunwaci kana jin yunwa kana son ka ci abinci daga an kawo abinci sai ka ga hannu baka hannu kwarya yo kauyi ka gane to shi ita ma zuciya haka take sai ce ma falatarum sai sa suka faɗa a nan a suka ce ita zuciya da shaidan ku ji nan yan baya zuciya da shaidan da kuke ganin ta su biyu kowanne yana umartar mutum komai yanzu ka san shi ba shi bai da wani abu kana yin wani abu sai ka- wallahi sharrin shaidan ne sharrin shaidan ka rauka Allah ka daina akwai sharrin sana'am akwai sharrin shaidan da gaske ne amma kar ka dinga lakawa shaidan komai da komai akwai abin da shaidan bayi da tasiri a kanka ko kaɗan inda kai da shaidan kan da yi ba an gani akwai abin da to malaman tazkiya ulama tazkiya malaman gyaran zuciya da suka zo sai suka ce to ana iya bambance sako na zuciya da sako na shaidan duk duk saban Allah da ka ji a zuciyanka da ya zo maka misali ba ga kofofi a nan ba sai aka ce maka in ka fita ta nan kofan ka saba wa Allah nan ma kofan in ka fita ka saba wa Allah fahimtu to yanda za ka yi ka bambance shaidan ne yake ziga ka ko zuciya idan ka ji an makale a kofa ɗaya wannan kofan za a bi ba zan bi can din ba na san can din sako ne amma dai ai wannan babban sako ne nan kuma karamin sako ne fahimtu aka makale a kofa ɗaya aka ce dole sai kofa ɗaya za ka fito ba shaidan bane ba shaidan bane zuciya ne in dai ka ji sako yana ta maimaituwa maka ya ce maka dole sai kwaya ɗayan nan za ka yi to ba shaidan ba an fahimta shi shaidan ba damuwansa da wani ta ina za ka sabawa shi damuwansa ka sabawa Allah da ka ce kai nan yayi girma ni wallahi ba zan je ba sai ce maka eh nan yayi girma je ka ta can ka ta can shi dai damuwansa shi ka sabawa Allah an gane idan ka ji sako yana baka option in baka yi wannan ba to ga wannan ai ya fi sauki in baka yi wannan ba ai akwai mafi saukin sama gashi bonus ka ji sako yana ta zuwa maka da bonus to shedan ne amma in ka ji an kafe a guda daya to zuciya ne fahimtu sai sa suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi yace al-ainani tazriyani wa zinahuma eh annazaru kuma yadda ka ga kamar ɗakin nan da muke ciki Allah ya ba mu daman a gina masallacin mu da aka rushe a gina shi insha Allah mu koma har yanzu dai ba a karasa ba za ku ga za ku ga kofofi yanzu misali ba muna hunturu ba idan ina son ɗakin nan yayi datti ne zan yi in na buɗe nan wanda windojin nan na buɗe kofofin nan datti zai shigo ko ba haka bane to haka zuciyarka take akwai wunduna da datti suke shiga cikinta idan ka bari idanka ka kalli haramun kunnanka ka ji haramun bakinka ka ɗanɗana haramun hancinka ka sheƙi haramun duk waɗannan kafofi ne windoji ne wanda ƙura yana iya shiga cikin zuciya ya lawwasa ta mubasharatan amma ya zama da idanka ba zai kalla ba sai abin da Allah ya ce a kalla kunnenka ba zai ji ba sai abin da Allah ya ce a ji bakinka ba zai dandana ba sai abin da Allah ya ce a dandana hancinka ba zai sheka ba sai abin da Allah ya ce a sheka to wannan kaga ka rike duk wani kofofi da datti zai iya shiga cikin zuciyanka fahimtu to malam shi ne ke baka shawara a nan mu je baiti na gaba a gurguje mu samu mu gama wannan fasali والنفس كالطفل إن تمل
شب على حب الرضاء وإن تفتنه ينفتل والنفس kaga fa ita rai nafsu kenan Allah ka raba mu da nafsu ka kaman jariri ne in tuhumilhu in ka sake shi sakaka kawai baka kwabansa shabba sai ka ga ya girma ala hubbir radai yana son ka yi ta shayar da shi yaro ya kai shekara daya Allahumma salli ala sun kawo ta alhamdulillah yaro ya kai shekara daya shekara biyu a ba ta za ta kashe a ita ta canza wannafsu kaga shi wato ita zuciya ka ɗifli kaman jariri wanda wannan jaririn in tuhumilhu in ka bar shi shabba sai ya girma ala hubbin rada'i yana son ka yi ta shayar da shi wa in taftinhu amma in kuma ka yaye jaririn yan faɗin shi da kansa sai ya yayu wannan fili suna kiransa a larabci malaman sarki suna kiransa eh mudawa a ko wa in taftinhu yan faɗi mudawa a kenan an gane ko tuhu fankada an gane to irin waɗannan za- to za mu zo ne naga kuna ta girgi da kai larabci ne ba da mu yanzu ba shi muke yi ba za mu zo insha Allah an gane to shine yace wan nafsu to ku lura anan shi zuci jariri kan idan ka zo zaka shayar da shi yawanci jarirai an ce shekara biyu ake a yayin shi ko? to in ka bar shi sai ya kai shekara uku haulain kamilai ne in ka bar shi ya kai shekara uku shi ba ruwansa kullum mamansa tana ba shi nono sai ya karba shekara hudu ma sai kaga ya zo da gudu zai karba amma daga yanda ya kai shekara ɗaya da rabi mamansa tana cewa to daga yau na dakatar ranan ya challa kuka ya challa kuka ya challa a siyo madara a bashi washe gari ma haka jibi kwana uku shi kenan in tafi dinu kaya ya shi ya faɗi sai ya yayu to ita zuciya haka take ta zo maka da saban Allah ta kawo maka ka rinkala ba zan karfa ba ka rinkala ba ta yi ta yi ka yi an gani to amma kana ce mata daga ran da ka yaye ta da kanta tana kawo sabon Allah kana hana ta a je gari sai ka tashi ko na kawo ma ba zai karba ba dai ka je ka sallah an gani kamar na wani malami da naga yana ba da kissa ko yace yace yace shi yace wani ya kawo mai kissa yace akarmakumullah yace na yace wallahi akarmakallah ni mutum ne wanda Allah ya jarrabi ni da kallon mata yanzu yaya zan yi akar makallahu in gyara zuciyana daga wannan sai ce to zan baka shawara duk ran da ka je ka kalli mace to ka yi nafila raka'a biyu. in dai ka kalli mace ba da irin kallon da ya dace ba to ka je ka yi nafila raka'a biyu ya ce to shikenan zai gwada formula ya je ya gwada daga ya ga wata mace ta shige masha Allah sai ce to alƙawari sai je ya alula sai yi nafila raka'a biyu. to ku kwatanta wani shaidan abin da shaidan zai fi so da abin da zai fi ki shin shaidan zai so ya yi ta yin nafila raka'a biyu fiye da yadda yake yake yake kalle kallen nan kaga ai ba zai so ba da haka kawai sai shaidan sai ya shiga zuciyarsa daga yaro wata mace shaidan baya son ya yi nafila daga ya hango wata mace sai shaidan ya ce la tanzu ilayya." kana kalla za ka yi nafila raka'a an gane kana kalla za ka yi na fila raka yi sai ka ga kawai ya kawar da kai shikenan sai dai da kallon mata kaga formula ya yi aiki wani kuma da ya tashi sai ya amfani ya apply din formula shi ba ya tashi sallan asuba kullun sallan asuba sai ya shige shi sai ya ce to na rantse da Allah duk ran da na ƙara barin cewa na yi sallan asuba ta shige na a ranar sai na yi raka'o'i sai na yi sallah na filoli raka'a hamsin shikenan ya zai kwanta ta shige shi a shagari ya tashi ya raka hamsin jebi ma ya raka hamsin gashi ya raka ya raka ɗari da hamsin rana na hudu yana kwanciya ana Allah as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm yace Allah sai tashi shedan ne da kansa ya zo maza maza maza maza ya raka hamsin ya ka samu sallah an gane to da haka ake kanto wannan hanyar ta tadribi ne kai ma za ka iya ɗauka duk da wani sako wani saban Allah kake so ka bari to idan kana son ka bar wannan saban Allah sai ka raya a zuciyanka wallahi na rantse da Allah duk ran da shedan ya ƙara sa ni ban yi sallan asuba da wuri ba ni kuma sai na yi wa manzo Allah salati dubu goma wannan rana kuma ka ɗauki alƙawari akan haka daga ya saka baka yi wannan sabon ba ce ka yi salati dubu goma ka sha mamaki wallahi tallahi ba za ka ƙara rasa sallan asuba ba ba za ka ƙara sallah asuba ta biyu to hadha huwa insha Allah shine wan nafsu ita zuciya kan tafili kamar jariri ne in tuhmilhu in ka sake shi kawai sakaka shabba ala hubbir rada'i sai ya tashi ya girma yana son shayarwa kullun shi a shayar da shi haka zuciya take amma wa in tafhimu in ka yaye shi kuma yan faɗi sai yayu daga cikin sirrin alburda wannan baitin yaro idan an zo yaye shi ana rubuta mai wannan baiti albarka annabi Allah ya kansa a iyayensa cikin sauki ana rubuta mai ana bashi yana sha insha Allah Allah zai yaye mu baka shi cikin sauki na أصرف هواها وهاجر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي fasrif hawaha wa hadhir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi aw yasmi fasrif hawaha ka juyar da soye-soyen zuciya in ka ji wani abu ya shigo maka mara kyau a zuciyanka fasrif ka juyar da shi hawaha wannan soye-soyen wa hadhir ka kiyayi kanka an tuwalliyahu ka jibinci wannan soye-soyen zuciyar innal hawa domin kaga shi son zuciya mata walla duk abin da son zuciya ya jibince shi yusuf zai iya kashe wannan abin au yasmi ko ya aibanta shi ya lalata shi fahimtu yusuf zai iya kashe shi au yasmi ko ya aibanta shi shine yace fasirif ka juyar da hawa ha soye soyen zuciya wa hadir ka kiyaye an tuwalliyahu ka jibinci wato wannan soye soyen zuciya domin innal hawa shi son zuciya mata walla duk abin da son zuciya ya jibince shi yusuf zai iya kashe wannan abin au yasmi ko ya lalata shi to kaga alhawa a nan son zuciya ko alhawa kuma kuma soyayya an gane to don haka haka su- haka yake ya danganta da yanayin gurin da ta zo. na mun kusa gama kuwa to mi sauri mi sauri نعم. وراء ورائحة ورائها وهي في الاعمال سائمه وان هي استهلت وان هي استهلت المرأة ko نعم fala tu fala ta sun wara'iha to ka kiyaye ka kula wara'iha ka kula da zuciya ka kiyaye ta domin ita zuciya wahaye ita zuciyar nan annabsu kenan ko sa'imatul mai kiwo ce fil a amali a cikin kyawawan ayyukanka ita kiwo take yi a cikin kyawawan ayyuka abinda take ci ta rayu kyawawan ayyukanka ta cinye kamar hasada ne kuma kun ga hasada daga zuciya yake tasowa sai sa manzo Allah ya ce iyakum wal hasad ko fa innal hasada ya'kulu al hasanati kama in ta'kulu narul hadaba inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ce wara'iha ka kiyaye ka ka lura da zuciyanka domin wahaye ita zuciya sa'imatun fil a'mali mai kiwo ce a cikin ayyukanka wa in yastahallatil mar'a idan ita zuciyan istahallatil mar'a ta halatta maka wani gurin kiwo na saban Allah to fala ta subi karka je ka yi kiwo a wannan gurin na'am muje كم حسنت لذة للمرء قاتلة min haisu lam yadri anna summa fidda sami subhanallahi Allah ka raba mu da zuciya kam hassanat so da yawa kam kabariya kenan ko ma'ana kafiran kam so da yawa hassanat lazzatan ita zuciya za ta kawata maka lazzatan jin daɗi lil mar'i wa mutum amma kuma katilatan mutum tana tana mai kashe shi min haisu lam yadri ta yanda shi mutum bai sani ba anna summa cewan akwai guba fil dasami a cikin roman da zuciya ta baka din nan ta zuba maka guba malam in kwaɗayi ya ɗebe ka kuma shikenan sai ka ji Allah ya tsare na'am وقت الدسائس من جوع ومن شبع نعم فرب مخمصة شر من الدخم وشد سائسة كجزء ران الدسائي da kaidi kaidi da sa'isa kaidi kaidi an gane kaidi da munafunci wal kaidi da munafuncin wa min ju'in na yunwa kaga yunwa kaga yunwa Allah ka raba mu da yunwa albarka Allah sai sa da kake ganin duk abubuwan da yake faruwa a wannan kasan ka dauki baitin nan ya maka sharhin sa billahi lafi a ƙasar Najeriya ba duk bala'in da yake faruwa kusan kashi saba'in na abin da yake faruwa malam da sa'is ne na aljuwa sharrin yunwa sharri na yunwa kamar ku ba kun je jibiyan nan ba malam garuruwan da aka toshe godan nan jiya naga an sa bidiyo yan kwatana suna ta murna an buɗe godan Najeriya yan kwatana fa su ma sun ɗana malam sun hau ɗan ɗarami sun ji kiɗan general wallahi sun ji kiɗan general to Allah ya tsare mana ji kiɗan general to shine yake maka yunwa malam sharri sharri Allah ya raba mu da ita Allah ya raba mu da sharrin yunwa wakshan da sa isa ka ji tsoron addasa isa sharrance sharrance min ju'in na yunwa yunwa zai iya saka ka aikata komai wasu yunwa ne da rashin abubuwa ya sa su suke ta kashe kashe amma da mutum yana da abin da zai yi dan ni na ga ta yadda na ga wannan abin na gan shi practical akwai wani bawan Allah da yake dan sara suka a garin nan da gwamnati ta bashi kuɗi ya samu yadda zai yi karshe ya je ya aure ya gina gida sai gashi in ya fito da ɗan ɗansa a gaban mota yana tafiya da gaga samari suna faɗa inna lillahi inna ilaihi raji wannan ne dace da ku ba ashe sara sukan da yake yi da da sa'isul ju'i ne yunwa ne an gane to Allah ya raba mu da ita Allah ya gyara mana shugabanninmu wakshad da sa'isa ka ji tsoron kaigi min ju'in na yunwa wa min shaba'in haka kuma ka ji tsoron sharri na koshi malam koshi sa hauka mala ana gani maimakon ka koshi ho aha mu tafi filin polo filin polo aka ranka Allah ka koshi ina karatu ina waɗansu abubuwa duk da dai ana son nishaɗi an gane mu ba ma daga cikin jimudiyai masu cewa ba wani ɗan nishaɗi a rayuwa ba komai ba laifi in ka ɗan taso wani lokaci a ɗan je ɗan bal ɗin a taɓa ba komai an gane nishaɗi ne a yi guje-guje an gane abin nan zuciyarka ta samu sharayani ka samu infitahi amma kullum kana zaune yau littafi gobe littafi gata littafi a cikin awa 24 ka ba da awa 23 littafi ba wani nishaɗi to zaka tashi mai taurin kai zuciyarka za ta tashi mai kwari amma ka dinga samun nishaɗi wanda nishaɗin kare zama da sabon Allah ba sabon Allah a ciki yawa kaman kwallo ba komai aka maka Allah ka je kai kwallon ka ba wani sabon bai za a ce maka ai dama kwallo ba laifi in bai shiga lokacin sallah ba da kaza ko qur'ani kake karanta a lokacin sallah sabon Allah kake fahimtum ko qur'ani kake karanta lokacin sallah ka ajiye shi ba lokacin sa bane ka je kai sallah to kwallo yanda ake faɗa ba zai hana ka kai wani sallah ba ba zai hana ka kai wasu abubuwa ba wannan ba komai ka je ka ɗana ka buga an gane ku kallon in ba za ka zauna da mutanen banza ba yan shaye-shaye ba za a yi faɗa ba a gurin a kallo ne kai da abokanka kana shaɗi wannan yana real madrid wannan yana manchester wannan yana arsenal wannan yana bayan munich ko da sauransu ne ya sunan timatiman yan kwallon ni dai kallon kwallo ba ba ba hobi na bane ba na sha'awarsa sosai saboda ina kallo gaba na faɗuwa yake sai na bar kallo an gane amma ina bugawa da sauransu to irin waɗannan zaka iya zuwa kaje kai ba komai an gane zai sa ma nishaɗi a jiki amma kar ya shagaltar da kai ga abin da yake kuma shine wajibi a rayuwanka don wannan ba zai wannan ba za a kira shi fardun ba ma wani abu ne wanda yake dai ana dai bukatan ka yi da sauransu an gane amma ba shi wanda haka amma masu cewa ƙwallo haramun ne ma zama nan babba kwallo haramun kai na ya zama haramun ba haramun bane da dan waɗansu abubuwa na nishaɗi da dan wasu irin gwaje-gwaje ku saba wani sayin abubuwan da duk ba ku gane kuna tafiya a mazaunin ku ku zakirai ne ko ku dan yi convoy haka wata rana za ku je bitan karatu to kar ku ce bitan karatun nan yau a masallaci za mu yi a masallaci ba za ka gane komai ba in kana so ya maka daɗi sai ku ɗauki littattafan ku da yamma kowa ya wanka ya cancaɗa ado an gane sai ku nemi a cikin garin Bauchi wani park ne mai kyau ba hayaniya ga kukan tsuntsaye ga wuri mai kyau zan ga abu manzar mai kyau sai ku cika shayi a flask ɗin ku kowa ya ɗan kawo kuɗi a sayi nama a sayi kirki ana tafiya la la ilaha illallah la ilaha illallah an gane a je a zauna wanne ya buɗe alfiya wanne ya buɗe qur'ani wanne ya buɗe nawo ga guri mai kyau kun ci kun sha kun yi karatu kun dawo zaka gana malam kudin sati za mu har hada wani sati ma za mu sai ni karatu da nishadi amma ka zo ka zauna a cikin datti kana ta karatu da cikin sauro kana la ya jus an gane kari to haza huwa insha Allah to shine yace workshop da sa isa ka ji tsoron makirci min ju'in na yunwa wa min shaba'in da bakoshi fa rubba makmasatin so da yawa kaga yunwa sharrun shine mafi sharri min at-tukhami daga koshi yunwa ya fi sharri koshi kamar ni na ga wannan hakikatan al'adar su ni wallahi ina jin yunwa fushi nake sai ina hada da addu'a daga sai to zaka shigo gida ka kwaso yunwan ka to sai ta addu'a ubangiji Allah ka sa kan na shigo gida in zalunci wanda ba ruwan sa dan na san na shigo a firgita yunwa ne an gane to sai ta addu'a ina hasbi Allah wa ni'mal wakil inda Allah na in shigo lafiya in zauna ba da yawan magana har sai in na ji na koshi saboda kar ka zo to Allah za ka samu ko ɗan kwano aka ture a gaban ka wannan wani irin abu ne za a yi kwano a nan yunwa ce Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu albarka eh hungry man is an angry man of course haka ne yadda ka ga mayumbacin mutum to mafusashi mafusaci ne mai fushi ne na'am واستفرغ الدم من عين قد امتلعت من المهارم والزمهرية الندم واستفرغ الدم an gane ma'ana ka nemi cikin idanka istabrik dam ka karar da wastafrik ka nemi karar da addam a hawayen idanka min ainin daga wannan idan kadim tala'ad da ta cika min almaharimi daga kallon abubuwan da Allah ya haramta walzam kullum ka nizamci himiyatan nadami shinge na nadama kullum ya zama a cikin shingen nadama kake kuma wastafrik dam ka karar da hawaye min ainin daga idanka wanda idanka nan kadin tala atta cika min al maharimi daga kallon abin da Allah ya haramta sannan kuma walzam ka dinga lizamta imyatan nadami shinge na nadama ko da yaushe insha Allah Allah kiyaye mu wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa in huma mahadaka nushafatain wa khalifin nafsa ka dinga saba wa zuciyarka duk abin da zuciya ta ce kai na saban Allah khalif to ka saba mata wa shaytana ka saba wa shaytan wa asihima su biyu da zuciya da shaytan din duka ka saba musu wa in huma mahadaka nusha idan suka tsantsanta maka nasiha cikin cewa sai kayi sako to fatta yi ka zarge su ka watsar da su mutanen banza ne an gane na'am to wannan shine wala tuɗi min huma khasman wala hakman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami wala tuɗi karka yadda ka biye wa min huma daga ɗaya daga cikin su biyu ɗin khasman ko ita zuciya wala hakman ko shi shedan an gane ita ta rayo maka an gane khasman tana ta jayayya da kai daga ƙarshe hakaman shi kuma alƙali sai zai ce maka yi kaza shedan to khasman zuciyanka karka biye mata wala haka man karka biye wa shaidan fa anta ta'rifu ai kai ka san kai dal khasmi makirci na ita zuciya wal hakami da makirci irin na shaidan da yanzu kai dan aljanna ne amma da suka zo suka raya maka waɗansu abubuwa shaidan ya zo ya ce bishiyar nan abu na adamu ci shikenan to zuciya sai ta raya sai ya ci yana ci za ka je ku sauko da yanzu aljanna muke wannan karatun Allah na albarka annabi Allah zai hada mu insha Allah eh za mu koma gidanmu na farko insha Allah amma dai ayi aiki ko wani bawan Allah ya ce mun da Allah annabi yana raba aljanna Abubakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna wani wani fil janna annabi yana taraban aljanna kai ana zaune ma wani ya gangaro annabi ya ce yanzu wani dan aljanna zai kari wani sallallahu alaihi wasallam wani kuma da ya ga yadda aka yi bonus din aljanna ya rasulullahi ni ma aljannan nan a bani annabi ya ce a inni bi kasarata sujudi to ke mu ke nika je kai ta yawan sujada ka san wani shi in ya ga bonus Allah ya yi sabon annabin duka mu amina faɗa in bada misali da kan kanmu yanzu ka kaddara da za a ce za a bada aljanna akwai wanda an bada aljanna zai tabauta wa Allah amma wani ana bashi sai ce to shaɗananci daga wani sai ya yi lissafo su ma zai ce to daga nan za a fara an gane ko to sai sa za ku ga sai sa kamar sabon manzo Allah su gashi an ba su aljannan amma aljannar gaba ɗaya kuma ba ta hana su gashi sun san su aljanna ne fa ba ta hana su bin Allah kaga sai na ubaru dai an sani kowa manzo Allah ba shi aljanna amma miya kawai yarsa ta kawo mai sai ta zuba man shanu akai yana haka radiyallahu anhu sai ce me wannan Umaru ne bai haye sirati ba zai ci miya biyu a kwano ɗaya ya cire hannunsa yakan sa a dafa nama a kawo mishi gabansa a cikin kula kwano haka yana kallon naman cikinsa yana kuku yana khalifan musulmai fa sayyidina Umar cikinsa yana kuka saboda yunwa sai kalli naman ya ce qarqir ayyuhal batan aw la tuqarqir kai ciki kai ta kuka ko kar kai kuka fa innaka lan tazuqa hadha al-lahma hatta yashba minhu sibiyatul muslimin na rantsi da Allah baki na ba zai dandana naman nan ba sai yaran musulmai sun ci sun koshi wannan shi ne sayyidina Umar radiyallahu ko an fa bashi aljanna yake wannan ga su sayyidina Usman wanda da manzo Allah yayi hidima yayi hidima manzo Allah ya bashi yaya aura ta rasu annabi ya ƙara bashi wata ta biyu ta rasu manzo Allah ya ce law kana lana salisatan la zawajnaka da za a je yaki shi ya dauko dawaki dubu ya bayar da dukiya mala ya ce annabi gashi a tafi yaki manzo Allah da ya ji daɗi ya kalle shi ya ce ma darra Usmana ma fa'ala ba'da yau abin da sayyidina Usman yayi daga yau wannan abin ba zai cutar da shi ba inda a lokacin sayyidina Usman zai ce Allah uku ne ba abin da zai siya shi da aljanna wanda saboda annabi ya bashi certificate iska amma certificate garanti an tafi radiyallahu anhu amma ba zai haka ba radiyallahu anhu amma duk da haka ba a bar bin Allah ba malam in ka je tare da alqur'ani aka kashe shi radiyallahu anhu jinin sa yawa zuwa kan fasik fi kawullah shi ne ke yin a dare ɗaya sauƙi alƙur'ani a nafila da daddare sai na usmanu kenan eh wanda annabi ya ce tastahi minhul mala'ika mala'iku suna jin kunyan sayyidina usmanu shine annabi wata rana yana zaune kafafunsa haka bai rufe su ba sayyidina abubakar ya shigo bai rufe ba sayyidina umaru ya shigo bai rufe ba ana cewa ga sayyidina usmanu mandalla sai jami'a sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ga abubakar sirikinka kana auren yarsa sai da tuna Aisha ga sai na Umaru surikinka kana auren yarsa sai da tuna Hafsa radiyallahu anhu ajmai amma duk sun shigo baka rika kafafunka ba sai sai na Usman manzalla ya ce li annal mala'ikata tastahi minhu mala'iku suna jin kunyan sayyidina usman radiyallahu anhu an gane to wannan shine yake faɗa manzalla yake cewa ma darra usman ma fa'ala ba da yau duk abin da yayi daga wannan ranar ba zai cutar da shi ba to shine al-imam al-busiri yake faɗa mai baitin karshe yake cewa astaghfirullah ko min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan ladhi uqni astaghfirullah ina neman gafarar Allah min kaulin saboda yawan zance da nake yi bila amalin ba tare da aiki ba. Laƙadi na sabutu bihi haƙiƙa na danganta bihi da wannan faɗin nawa ba tare da aiki ba. Nasilan na danganta ɗa lizi ukumin wa wanda baya aihuwa. To a nan wasu sukan fassara da cewa laƙad na sabutu bihi na sun sai a ce ya danganta Allah ɗa la la a ba ka yake nufi ba. Mun gani ma'anan aikinsa a nan ƙaulin bila amalin kamar nasulun ne da zi ukumin. Karatun ya fita? Ka yi ai faɗa ba tare da aiki ba. Ai kamar danganta ɗa ne wa wanda baya aihuwa. An gane nasalan ɗin shi ne ƙaulan ɗin. An gane ko? Shi kuma ukumin ɗin la amalan ba aiki. Fahimtum? Wato shi ne wannan. Astagfirullah min ƙaulin bila amalin. ina neman gafaran Allah na faɗa da nake ba tare da nayi aiki ba laqad nasabtu kaga faɗa na da na ba tare da nayi aikin nan ba kamar nasabtu na danganta bihi da wannan maganan nawa na kaulin bila amalin din nan kamar da wannan maganan na danganta na salan ne ɗa ne da zai hukumin wa wanda baya aihuwa kun gane tashbihin ma'ana kaulin bila amalin ka nasibi nasibin da zai hukumi fahimtum ya fita to haza wa ina tabbatar da rashin aikin sa rashin aikinsa kenan aha abin da yake tabbatarwa sai daga ƙarshe yake ce maka amartukal khaira amma yana tabbatar da aikinsa nan min babi tawadu ne an gani amartukal khaira lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu fa ba qawli la kastaqimi amartukal khaira na umarce ka da alkhairi lakin ma tamartu bihi sai dai ni ban umarci kaina ni kuma ban umartu da wannan aikin ba na aikin alkhairi din an gane to wa mastaqamtu haka ni kuma gashi ban daidaita akan bin Allah ba saboda tawazu ba tawazu amma bin Allah ne yaji kun ga bin Allah cikin zancen amma tawazu ne an gane ko sai yace to fa ma qauli la kastaqimi wannan fama din an gane ba ba ma ce istifhamiyya ba ma ce ta korewa ma'ana fama yanfa'u qauli laka istaqim kun fahimta saboda ai na umarce ka da alkhairi a bartuka alkhaira ko kuna bi lakin ma tamartu bihi ni kuma ban umartu ba wa mastaqamtu haka ni din ban daidaita ba to da na umarce ka din nan ai fa ma yanfa'u qawli laka to fada na na ce fadan da nake gaya maka nake cewa kai ka daidaita ba zai ba zai yi amfani ba istaqimi dan nace kai ka daidaita to ai ya kamata in daidaita ko ai ka san an ce wai me baitin nan da ake cewa idan mutum ya ishi mutum aibi ka kuma fa'arun sun ma'arun me baitin ne ku kawo mana ina auda babu cikin mu wanda ake cewa kai ka faɗi abu amma kuma ba za ka aikata ba an gane to shine abin da yake faɗa yawa la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun alayka idza fa'alta azimi to shine wannan na'am ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أسمي ولا تزودت ban yi wani guduri ƙablal mauti kafin mutuwa nafilatan na wani nafila ba walam usalli ban yi wasu sallolin nafila ba siwa fardin banda sallolin farillai walam asumi ban yi azumi ba tawabu'an malam duka ban yi ba banda na farilla amma irin wannan zaka samu rayuwansu a cikin abin nan suke to alhamdulillah mun yi fasali biyu a cikin alburda insha Allah tabaraka wa ta'ala alburda za mu tashi fasali na uku cikin fi madhin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine wannan muna roƙo Allah Allah ya bamu nasara Allah ya taimake mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam a duba inda mai tambaya a gurguje cikin minti daya in babu tambaya kuma shikenan sai mu tsaya a nan insha Allah tabaraka wa ta'ala hal min sa'ilin to bari mu yadda sai mu tsaya nan saboda waɗanda suke da suke saboda ɗauka da ake yi tare sai mu addu'a sai mu tsaya nan kafin mu shiga na wani abin daban kuma insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka wa wa ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadri al-jari azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin